إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما البركة بركة ملتاك قادوا أشكونا النور من البركة إن مكتشفين لله كتاب التوحيد نابا ضمالني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يوم ما ترى مناديني نشدة لوتن هدو هجرة النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai gabanin haka muna son mu isar da saƙo na godiya ga shugaban gwamnatinmu firayim minista ali muhammad lamin zain irin taka rawa da ya yi a wurin taron oni allah ya saka masa da alkhairi abun yabo ne kuma abun gode ma Allah ne da Allah ya ba mu irin waɗannan jagorori a ƙasar mu abu na farko sifar da ya shiga a wurin taro da wannan sifa sifa ce ta musulmi ya sanya jallabiya ya ɗarma rawani kuma ya buɗe saƙon da yake son ya isar da bismillahi rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim sai da yi basmala yayi salati ga manzon Allah a oni a zauren bai ɓoye cewa shi musulmi ne ba Allah ya kare sa da daga cikin abubuwan da ya yi na ƙoƙari wanda ba kowane shugaba yake iya tsaya a nan ba ya bayyana su ya bayyana ƙarar irin ta'asa da bala'in da faransa ta shibka a nijar har ya bayyana cewa babu kwane-kwane a bayyana komi a kira komi da sunansa ya yi bayani malam masha Allah Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya biya ka muna alfahari da ire-iren shugabanni wanda ba su koyi aqidar ta Islam duk inda suke ya bayyana shugaban kasa mai girma Abdurrahman Tani ya ba da umarni tarihi da faransa ta bada na ƙarya game da nishar a canza wannan tarihi a rubuta ma yara wanda za su tasowa irin kashe-kashe da duk da shi ne da ta'addanci da faransa ta yi don mu samu kiyayya tsakaninmu da shugabannin faransa saboda tarihi abu ne mai muhimmanci malam bai yi kwane-kwane ba ya fito da gaskiya karara a cikin minti talatin da wani abu to muna godiya sosai kuma muna yi masa addu'a Allah ya kare sa Allah ya ƙara masa daraja da girma ya rabbal alamin da tawagar ta gabaci ɗaya Allah ya dawo da su gida lahiya su tarda mu lahiya ya hayyu ya kayyo wannan wajibi ne akan mu mu yi musu addu'a za mu tashi babi babun addu'a ila shahadati Allah ilaha illallah babi wanda yake karantar da mu kira zuwa ga tabbatar da kadaituwar Allah littafin tauhidi addu'a ila shahadati Allah ilaha illallah a kira mutane zuwa ga kadaita Allah su tabbatar da Allah kadai ake bauta wa qaulillahi ta'ala malai ce fadan Allah madaukakin sarki a aya ta suratu yusuf Allah ce ƙulka ce hazihi sabili wadda ita ce hanya ta me ce ce hanyar annabi ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ƙalubale ne kamar mako da ya gabata mun yi nasiha akan ikhlasi ga masu wa'azi masu da'awa kun ga ad'u ila ila Allah la ila nafsi ba a kira zuwa ga a soka ko a girmama ka ko a ce kai wani aka kira mutane zuwa ga Allah ita ce hanyar annabi qul hadhihi sabili ad'u ila Allah da'awar kuma ala basira bisa basira bisa ilmi anan malumai sun ce duk abun da za ka yi ma mutane gargadi a kai ya kasance kana da ilimin abun bakin gwargwado saboda annabi ya ce ballighu anni walau aya abunda ka sani to ka isar da shi gakka rage gakka kara shine ala basira ba wai nan ana nufin baka da damar kai umarni da alkhairi ko kai hani da mummuna sai ka san wani hamshakin malami ba a'a al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wajibi ne ala kulli muslim kowane musulmi kamar yadda mai kitabul akhdar yace yana cikin abun da yajibu ala al mukallaf an ya'mura bil ma'ruf wa yanha anil munkar yayi umarni ma'ruf kowa ya san shi duk inda kaga alkhairi bai ma kai ka ja aya ko hadisi ba ka ce to jama'a ai kaza saboda yin haka wajibi ne Allah madaukakin sarki yake wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihuna duk mai son ya shiga cikin masu rabo duniya da lahira to ka shiga cikin masu umurni da alkhairi masu hana mummuna ko da ba aya ko da ba hadisi ba dole ka ja aya ko a duk inda ka ga ana sharri gulma ka san sharri shan giya shan tabu sai ka ce jama'a abun nan bai da kyau ku bari in dai ka yi dan Allah ka shiga cikin waɗannan al'umma waɗanda suke kiyayyu a wurin Allah kuma ita ce hanyar annabi ad'u Allah ta'ala ya ce annabi ka gaya mutane hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba wa manitta ba'ani wanda ita ce hanya ta ni wa manitta ba'ani da duk wanda ya bi tafarci na wa'azi umurni da kyakkyawa hani da mummuna hanya ce ta dukkan wanda ya bi sunnar manzon Allah ba cin gwargwado mataci mataci ne wani da aya da hadisi zai kamar malumai almajirai kuma su isar daidai abinda sun kaji annabi ya yi addu'a ga wanda sami'a minna shay'an fa au'aha fa ballagahu kama sami'a annabi ce Allah ya haskaka zuciyar dan adam ko huskarsa wanda ya ji wani abu daga saƙonmu ya hardace ya isar da shi daidai yadda ya ji annabi ya yi masa addu'a ba yanzu ka zo wurin karatu ba za ka ji tauhidi to in ka je in ma matarka ko aboka isar masa to ka isar da sakon Allah ba wai dole sai ka hau mimbari ko a tele ko a radio ba a duk inda ka ce a kalas ka ce a kasuwa za a yi ma wani banna kana hango cikin shagon wani ana fata to ka hana to ka yi wa'azi kenan yin wa'azi wajibi ne akan wata al'umma jama'a tsuntsu alhudu-hudu ya yi wa'azi ya zamo sanadiyar shirya al'umma ta saba a gabaci ɗaya tsuntsu kenan wajibi ne mu ma masu koyi da manzon Allah alaihi salatu mu yi da'awa Allah ta'ala ya ce ka gaya musu wa subhanallah ƙarfi ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikin ban kasance cikin masu haɗa Allah da wani ba عن ابن عباس رضي الله عنهما عن كتبه عبد الله بن عباس الله يكارى مسيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله من إرادة أمين الله لما بعث معاذا إلى اليمن لو كتن يسور معاذ يمن ده أبو موسى الأشعر عبد الله بن قيس با أبو با وند صحابي معاذ با شيء كده النبي عيسى معلومات حديث كنت يسود عبد الله بن قيس abu musa yana cikin manyan sahabbai kurra waɗanda sun hardace qur'ani sun iya karatunsa to amma hadisai da ke kawo zuwan yaman na mu'ad an ambaton sunan mu'ad mu'ad shine sahabin da kowane sahabi fayyace halal da haram annabi ya shaida masa wa a'lamuhum bil halali wal haram mu'ad bin jabal Allah ya kara masa لما بعث معاذ إلى اليمن لوكشن ده النبي تور معاذ إلى اليمن فقال له النبي كما معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب كي معاذ كثوراري إن ده ذاك شيء ذاك حدود متعنيني ودن ده ما أبو تالتاني أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه annabi yace ya kasance abu na farko da zaka kiran su zuwa gare ka shahadati Allah ilaha illallah su shaida ba abun dacewa da bauta in ba Allah at-tauhid awwalan tauhid shine gimshiki Allahu akbar sallar mai sallah azumi mai azumi sadakar mai sadaka in ba tauhidi Allah bai in za a wa'azi a inda ba musulmai ne ba yanzu ake son su musulunta kuskure ne a ce musu sallah na karkare zunubi sallah na da kaza a ku san Allah ta kwan su bar shirka su kaɗaita Allah shine bambancin ahli sunna da waɗanda ba ahli sunna ba wa fi riwayati a wata riwaya annabi ya ce masa ila an yuwahidullaha ka kira su zuwa ga kaɗaita Allah da bauta wa'azi ba a fara kun ga in an zo jihadi ba bindiga ake sa ba takobi ake sa ba kun ga wanga jihadi yana cikin maganganun prime minister ya nuna karara a cikin ramadan da ya gabata a kasar tira musulmai na cikin sallar juma'a an ka kawo musu hari da sunan jihadi ya nuna shirin faransa ne sai su sa mai sunan jihadi don a bata huskar musulunci musulmi na kashe musulmi na sallah to ga yadda ake da'awa ila an yi wahidullah ka kira su zuwa ga kaɗaita Allah annabi yake fa inhum ata'uka li zalika idan su da ka kira su zuwa ga la ilaha illallah sun yi maka da'a sun yarda Allah kadai za su bauta ma fa a'limuhum annabi yake ka sanar da su anna Allah farada alaihim khamsa salawat ka gaya musu Allah ya wajabta musu salloli guda biyar fi kulli yaumin wa laila kowane iri da dare ni an ka fara da shi sallah tauhidi sai sun tabbatar sai ka sanar da su cewa Allah ya dora musu yin sallah kowane iri sallah biyar fa inhum ata'uka li zalika annabi yace idan sun yi maka da'a da biyayya akan haka فعالمهم تسند أن الله فرض عليهم صدقة ألا يا وجب تام صدقة عن الزكاة أجل كما يدعى الله خذ من أموالهم صدقة تكرت الزكاة بسكندوك ويوسف تجيب حكمة تدعوة تسند تسو akwai zakka cikin dukiyoyin ya za a yi kai za a baka canye annabi ya ce ka gaya musu tu'khadhu min agniyaihim ana karɓar zakar daga mawadatansu to ina za a kai wa annabi za a kai mahadiya fa turaddu ila fuqara'ihim sai a mayar da ita ga talakawansu Allahu akbar kaga an wance musu tunani ko malam bai zo karɓa hadiya ba ya je yawo kauye kauye wa'azi ya ce to kowa ya kawo dame biyar biyar ga shehi a samu ku albarka na'am ana iya ba malam sarka in miskini amma ba shi zai ce dole shi za a ba mun gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in mu'atahu kalizali ya kai mu idan sun yi maka da'a da biyayya akan haka za su tauhi su yi sallah su bayar da zakka to إنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم حتى كشيدنك daga karɓar uwar garki mafi tsadar dukiyoyinsu kara'ima amwalihim kamar masu dabbobi cikin dabba akwai tsakka mutanen ƙauye da yawa wala Allah dan shi Allah ya jarrabe su da waɗanda terrorist masu karɓa wani ya huce raƙumi biyar daga raƙumi biyar ake ba da tsakkar dan bunsuru ko rago ko tumciya karama shekara wanda ya mallaki raƙumi biyar to akwai tsakka shi ma in shekara ta gewaye raƙumman nan suna lahiya lau kuma nashi ne mallaka ce kamilan to zakka ta haushi to karayim amwalihim cikin waɗannan ka nuna musu haƙƙin zakka sai ka ce a kai ba wanga rago kake so ba wanda yayi kiba ya koshi yayi kada ko ka ci a raƙumi babban za a kawo wa shi ne annabi ke yi ma mu'azu hannunka mai sanda ka karɓi wanda ya amka baka raguna kuma in kana da rago arba'in raguna haɗe tumki ya ce bunsuru ne akuya ne in sun kai arba'in cikin shekara guda za ka hidda ɓangaren shanu kuma sai sun kai ishirin da biyar sai ka nemi ƙarami ɗan maraƙi ƙarami namiji ko mace ka bada yiwuwa yadda tsakka take da sauki ma cikin dukiya kuma kuɗi sai misali kuɗinka sun kai gram tamanin da biyar na zinariyar ƙiyasi kenan in za ka yi lissafin zakka dukiya sai ka lissafa nawa gram na zinariya yake a kasuwa a yau to gram guda misali a ce yana jikka biyar sai ka haɗa jika biyar gida tamanin da biyar su za su baka misali kuma yanzu a ce kana da miliyan arba'in cikin shekara abun da za ka hiddawa nawa ne miliyan ɗaya shi ne sarka shi kenan ka huta cikin arba'in ɗai kawai cikin miliyan ɗaya jika ishirin da biyar abu ne mai sauki amma sai wanda Allah ya yarda yake iya badawa to annabi yace hannunka mai sanda da karbar mafi tsadar dukiyoyinsu wattaqi da'watal muslim annabi yace ka kiyaye kanka da addu'ar wanda an ka zalunta bibo cikin zakkawa annabi ce mata wa'azi ya san mu'aza ba azalimi ne ba kana iya karbar wata tumkiya ita ce ke da tsada ke da muhimmanci a zuciyar mai dabba ya samu bakin rai ya yi addu'a a kanka to Allah na karɓa to ya ɓarawo ka shigo gidan mutum ka ɗoce mai ɗan abin da ya mallaka ya kwandare yana ya Allah shi ke na addu'ar tashi wattaki da'watal mazlum annabi yace fa innahu laysa bainaha wa bainal mahdi saboda ba shamaki tsakanin addu'ar wanda an ka zalunta da Allah ba wani shamaki kai tsaye tuduwa wurin Allah gakka zalunci kowa ko kahiri ne gakka zalunci shi malumai sun ka ce gakka zalunci bal ka bari a zalunce ka ka bari a zalunce ka kullum ka bari a tace ka a zalunce ka ka yi samun nasara gobe kiyama bal mai ƙarfi shine wanda yake yahewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu'az wannan hadisi mai girma wanda akhrajahu al-bukhari wa muslim imam bukhari da muslim sun ka fitar da wannan hadisi walahuma an sahal bin sa'ad radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yawm khaybar hadisi daga sahal Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah a ranar khaybar kun san an kawo farmaci ga mutanen khaybar mutanen da kowace kowane gari akwai katanga da suke gewaye garin su ba ka iya shiga to sahabbai da manzo Allah sun dan yi kwanuka ba su samu ikon shiga Khaibar wata ran marece yayi marece ga hadisi annabi ce la utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasula wa yuhibbuhu Allah wa rasulu yaftahu Allah ala yadayhi fa bata an-nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'faha annabi ya ce gobe tutar alamar mu zan bada ta ga wani mutum wanda mutunan yana son Allah yana son annabi kuma Allah da manzonsa na son mutunan kun ga sifar mutunan shi na farko yana son Allah kuma yana son manzon Allah na son shi kuma annabi na son sa sahabbai sun ka ce ba mu taba ji mu zamo shugabanni kamar wannan ba Umar ya ce ban taɓa kwaɗayin in zan shugaba in ba wannan ba saboda sifar shugaban Allah na son shugaban sahabbai ba son Allah suna son Allah gak ka damu da kai kana son Allah a ka damu anya Allah ya so ka ba duk wanda ya so Allah Allah ke son shi ba sai wanda ya bi Allah bisa tsarin da shi ya tsara lokacin za ka samu soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gai wannan labari sahabi ya ce fa batan nasu ya dukuna lailata mutane sun ka kwan suna ta tunani tsawon daren su kowa na ta tunani to wane ne wanga mutum wane ne mai sa'an ga kowa yana ta lissafi ayyuhum yufaha suna ta lissafi daga cikin su wa za a ba wannan tuta falamma asbahu gadau ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da gari ya waye sun kai tabko wurin manzon Allah malam kowa na kwazo ya zo na farko ya tsaya daidai ga manzon Allah Allahu akbar hausa na cewa ka kasance cikin zuciyar mai rabo ko ba idanunsa ba sun ce rabon kwaɗo bai hawa sama cikin hadisin ga ƙarshe zai nuna muna rabonka ko ba ka nan naka kowa ya zo har wanda ya ɗan makaro yana baya sai ya ɗan tashi a gano shi ya hango ya yi salasalawa da ba ya mutum ɗaya ne za a ba kuma mutunan ba don komi sahabbai suke samu suke son samu wannan jagoranci illa sifar kulluhum yarju an yufaha dukkaninsu suna kwaɗayin a basu kuma mutum guda ne kamar an yi konkur a ce wannan konkur babban konkur ne za a kai mutum amerika ya yi shekara goma kowane wata ana ba shi dolar dubu wani to daga nan ya faɗa shirka shi bai yarda da addu'a kaɗai ba ce kai sai mun haɗa da wancan in mun samu daga baya mu ce Allah ga rahim ne wani bai yarda to konkursi na son Allah dukkanin suna kwaɗayi faƙala sai annabi ya buɗe baki ya ce aina aliyu bin abi talib ina ali dan abi talib ban ga shi cikin mutane bai zo ba a shira banki Allahu akbar kun ka ce to a huce gare shi faƙila huwa yashtafi ainihi a bai da lafiya annabi a kira wani a huce gare shi bai da lafiya ciwon ido idanunsa ba dama ba su ma iya buɗewa yana can kwanci cikin rumfarsa da an kai mai fa arsalu ilai fa utiya bihi annabi sai a je a kira ali a kawo shi an ka zo da shi fa basaqa fi ainihi wa da'alahu annabi yayi karatu ya tofa a idanunsa yayi masa addu'a fa bara'a ka allam yakun bihi wasfun sha yanzu magani yanzu annabi na addu'a kun ga hadisin da ya gabata na ruqya wanga na tabbatar da mu ashe ba kowace ruqya an ka hana ba ga annabi na ruqya ruqyar da ake karanta sunayen aljannu ko ana kiran waɗansu abubuwa annabi ya yi masa addu'a ya warke ka ce bai taɓa samun ciwon ido ba Allahu akbar kun ga rabo ko ashe in ka ga an yi rabo baka nan baka samu ba kai kuka da kowa wallahi ko ƴan uba ne dama na san hasala ka kuke babu naka ne mun gane ko ali yana nan da za a kiran shi yana nan shi ya yanke kauna mana tun da bai da lahiya marasa lahiya yana zuwa jihadi kaga ya hidda rai ba bai cikin waɗanda za su samu ashe rabonsa ne Allah ya kaddarta annabi Muhammad alaihi salatu wassalam فقال يكي انفذ على رسلك اي اذهب كتاك على رسلك بسا هنكلي أسنو سنو حتى تنزل بساحتهم سيكا شجع برنسو أفرفاج يرسو ثم ادعوهم إلى الإسلام النبي بيشي ثم اقتلهم با بيشي كهلب با كشيري مسكي با كاهي رأي ashe ko da Nijar akwai wata alƙarya ta kahirai ba shigowa da bama bamai da bindiga za ku yi sai ku ta halbi ku ce Allahu akbar a sun mad'uhum ila islam wannan na nuna mana wanda jihadi na shaitan ba na Allah ne ba wani ƙauye Nijar da ba a kiran sallah a yanzu dai ni dai ban san ƙauye ɗai ba a wanda lokaci da ba a kiran sallah duk inda ake kiran sallah to zancen jihadi bai taso ba annabi yace ka kira su ila islam wa akhbiruhum bima yajibu alayhi min haqqillah ka ba su labari abun da ya wajaba a kansu na haƙƙin Allah ta'ala fihi cikin musulunci ka karantar da su islam ga abun da Allah ya dora muku annabi ya kwadaitar da shi karantarwa wa'azi bisa hikma da sannu-sannu bai kwadaitar da shi in ka kashe mutum ɗai kana lada dubu ba annabi ya ce fa wallahi na rantse maka da Allah ali la an yahdi Allah bika rajulan wahid Allah ya shiryar da mutum ɗai ta hannunka khairul laka min humurin na'am ya yi maka garke na raƙumma kamar bewit bewit jiga babba cike da bewit bewit mutum ɗai ka yi masa nasiha ya musulunta ya hima a baka bewit dubu wurin Allah kaga annabi bai ce mai in ka kashe mutum biyu kana da kaza ba la musulunci kullum yana kwadaitar da mutum ne a yi da'awa karanta a ilmanta wannan hadisi raddi ne kai tsaye ga waɗanga munafikai yan ta'adda khawarija waɗanda sun ka addabe mu tun daga ƙasar Nijeriya malam sun kashe ma'ardata masu girma a ƙasar Borno manyan malumman Qur'ani wai da sunan jihadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musulmi na sujjada a kashe shi kuma a yi kabbara soja musulmi dan uwanka mai sallah ka iske su suna sallah asuba ka halbe su ni zaka ce ma Allah ranar kiyama duk wanda ya zub da jini wanda ya haramta gare sa to ya shirya ba zai ba da amsa ranar kiyama annabi muhammad alaihi salatu wassalam yace lan yazala almu'min fi qut'atin min dinihi ma lam yusid daman harama mumini musulmi bai gushewa yana cikin yulwa na addininsa yana cikin samun karuwar imani matukar bai taba wani jini da Allah ya haramta kana kashe musulmi malam ka tabe ka yi hasara sojawan mu cikin dubu ba a iya samun ma biyar wanda ba musulmai ne ba ko da mutum na sabon Allah yana da awar Islam balle yawancin ga kunna ga Qur'ani inda jihadi na gaskiya ne da kun ga kun yi salatul khawf kun jera sufuf yadda annabi ke sallah na yaki za ku ce waɗanda ƴan uwanmu ne ku zo ku yi musallama ku huce Allah ya shirya da wannan hadisi hadisi ne mai girma wanda ke kwadaitar da mu mu karantar mu ilmantar don mu kore mutane bukhari da muslim sun ka fitar da wannan hadisi malai ce ya dukuna ay yaquduna suna kutsawa suna tattaunawa akan wai wane ne wanga mutum wanda ke da sifar wannan jagora na kwarai Allah ka samu cikin waɗanda kake son su kake yarda da su ya rabbal alamin